muna godiya ga Allah subhanahu wataala Allah ta kuma wannan wuri mai tarin albarka bigir maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yau laraba da watan zulhijja hijiran shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da 15 ga watan 8 2018 inda ake ci gaba da gudanar da maulidin shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake wannan shine majalisi na 23 a inda shoke ba mu gwalagwalan bayanai a halarin shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ayi insha Allah sho zai ba mu bayanai ne akan hijiran shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu daga Makka zuwa Madina inda zamu saurari karatu daga cikin Alkur'ani mai girma daga Alaramma Malam Adamu Kato na gidan Shemal Usman mai tantabarai Kusfa Zare City wanda za mu saurari waɗannan gwalagwalan bayanai daga fadilatul shekul islam wa sa'adatul anam wa lamma shekhu usman bin shekhu idris radiyallahu ta'ala anhuma kusfa zare su ci akan muhammad bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذ يمكر بك الذين كفروا وسنن آية تاسوكني أجر مكة a zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama lokacin da musulmai suka tsinci kansu cikin cikin hali mai tsanani halin damuwa halin kunci lokacin bayan wafatin sayyidina abu dalib mahaifin sayyidina aliyu radiyallahu anhu wa karamallahu wajahu wa alayhi salatu wassalam bayan wafatin abu dalib wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suke kare mutuncin shugabanmu annabi muhammadu sallama kafarai na makka suna shakkan su taɓa annabi da mummunan abu musamman a ce su ce suna so za su kashe shi ba su iyawa lokacin da abu ɗalib yake raye saboda yana son annabi kuma ya ja shi kusa da shi tare ma suke cin abinci ya rasu bai wuce da kwanaki uku ba ita kuma sai da hadija al-kubra uwar gidan annabi muhammadu sallallahu sallama ita ma kuma sai ta yi wafati dama ita ma garkuwa ne a gare shi saboda tarin dukiyanta da kuma zamowanta ita ma 'yar dangi ne to saboda mutanen nan guda biyu kafarai suna shakkan su ce za su yi annabi babban wulaƙanci wani ke a bayyane balle ma su ce suna son su kashe shi mun bai cin wafatin mutanen nan guda biyu abu ɗalib da sai da hajiji al-kubra alasanta salam sai kafirai su ƙara matsa ma annabi a kan duk wanda ma ya musulunta yake bin addinin annabi in ya zo yana son aure a maka gaba ɗaya kada a bashi duk musulmi ba a da bashi wata mata a makka ba kuma sauran maza na makka mazaje tun daga samari zuwa dattijai zuwa manyan mutane su kuma ba a yadda ɗaya cikinsu ya ga ‘yar ɗaya daga cikin musulmai ya ce shi ma yana so zai aura ba kuma dole abu mai mahimmanci na siyarwa ba a yadda a siyar musulmai ba ba za a siyar musu ba kuma su ma musulman in suna kasuwanci ba a sai kaya a hannunsu ba to abu sai abu a takaice har aka rubuta wasiƙa zuwa shekara kaza Allah azza jalla da aka rubuta wasiƙan aka sa ta a ɗakin Ka'aba Allah azza jalla ya tura gara ta cinye wasiƙan aka ce an yi sharadi ba maganan auratayya tsakanin musulmai da kafirai ba za su zo su nemi 'ya'yan musulmai ba kuma musulmai ba su nemi 'ya'yan kafirai ba an hana kawai dan musulmai kuma haka kasuwanci an hana ba su yi ba sayarwa tsakanin musulmai da kafirai ta nabi ce da shaka haka ba an yi wasiƙa an sa ta a cikin ɗakin kaba ce ce a je a duba na shi ya riga san Allah ya tura gara ta cinye ana duba sai ba ga komai ba sai suka dinga jin haushi jiji sai suka dawo suka je gidan da suke mitin ana ce ma gidan darin naduwa naduwa suna wani mutum ne daga cikin kafirai naduwa mutum ne kamar yadda shi kuma annabi musulmai suke taruwa a gidan ake ce ma darin arkam shi ma arkam shi ma mutum ne musulmi sahabi daga cikin sabon annabi sallama arqamu min al-arqam to gidan da musulmai kenan suke taruwa inda suke sallan na boye wani lokacin da sai na hudu ne musulunta ce a fito fili to darul arqam gidan mutum ne babban mutum musulmi arqam dan arqam daga shi ya samu shaidan kirki su kuma kafirai suna mutum a gidan darin nadawa gidan nadawa a takaice a wajen mutum din nasu suka kira mutane aka gangami gangami akan cewa a zo a yi mitin a san yadda za a bullo ma dan abdullahi tunda yanzu ba abu dalib ba hadija to a zo a mitin kawai a yi mitin a san yadda za a yi to shaɗan sai zo a cikin sufan mut- a cikin sufan mutane ya shigo wajen ɗakin taron an taru babban babban babban ɗaki ne an taru wannan ya daga hannu ya ba da shawara wannan ya daga hannu ya ba da shawara wannan ya daga hannu ya ba da shawara a takaice sai wani ya daga hannu na lage cewa wa iz yamkur bika allazina kafaru wawin nan ma'anar shi wa zikur ya rasulullah ya rasulullah ka ba duk duniya labari is yamkur bika allazina kafaru lokacin da kafirai suke yin mitin suke shirya makirci makircin da suke shiryawa wai liyas bituka wani daga hannu ba da shawara ni a ganina a kama dan abdullahi a ɗaure shi a mishi ɗaurin huhun goro a sashi a wani ɗaki ɗakin da ba wando a kulle ƙofan ta waje a bashi a ciki kawai kawai har ya mutu wani ba da wannan shawara to a wajen akwai shaɗan a wajen ya zo amma shi ba san shi ba ya zo a tsohon tsoho masu daga hannu sai ce wannan shawaran da wannan ya bayar na ga jama'a da sun goyi baya ana yawwa haka za a yi haka za a yi haka za a yi to ni a gani na wannan shawaran bai dace ba kun san muhammadu yana da dangi duk da ƙorisha wasu ba san shi to ai akwai dangin shi wanda suke san shi ba mamakin idan an sa shi a ɗaki an kulle wani lokaci gurin dare wasu jama'an a cikin dangin shi zai su buɗe shi su kwance shi wannan shawaran ba ta yi ba sai suka ce fa kai mu san ka ba kai daga yana kai kuma bawan Allah ya ce ai shi wanda ya ce shi tsoho ne daga can na gadu ya taso na gadu a yanzu ita ne birnin riyad riyad inda ake sharholiya ake ake shakatawa ake cashewa sai ce daga can yake to kai mai shawaran kai mai shawaran ka to dattijo sai ce shi a gane shi sai ce kawai au ya kudu ka sai ce kawai a kashe shi kawai rita a kashe annabin kawai to a cikin taron da ake mutum din ai duk da su ƙorar shawan ‘yan adawa da ba su annabi to sai kuma kishi na gida ya kama su suka daga hannu abu mai da kashe shi ba ha kawai ai idan an ga an kashe shi ya ce to ne mana ƙarshe ma sai ai sai zama abin kunya gare mu ƙarshe masoyan shi na ƙasashen nuna su masu sai za su fara su yaƙe mu ya zai haka a ba da shawara ne wani sai haka sai ce to ne za a yi ko a kore shi a garin kawai ce haka za a yi haka za a yi haka za a yi haka za a yi a kore shi ko a kore shi a kore shi sai dan ya tashi da jafa shi ya daga hannu ce in fa ku kore shi ba ma cin fa ya faje wani garin ko sai shi da dadin baki ya iya magana kuma gashi da farin jini to ba ma ke cikin kuma samu mutane daga baye karfi ya zo kuma ya kwace mulkin ya hallaka ku ya kwace kasan ma gaba daya suka ce to mu da wannan shi wani sauki mu ba za mu yadda aka shi ba suka ce to shikenan to mun ji in an ce a kore shi ne in ya tafi ya karfe dawo ya za ku yi da shi ya fa dage da aka da fata sai da aka ce annabi in fa ba kan shi ba ba fa wani hanya na fita ba su abu jahil su wani bin mujira da manya-manyan kafarai su utufatu da shebatu ‘ya'yan rabi'a suka ce sun goyi bayan wannan tsoho da ya zo daga najabi ba don komai ba kun ga wannan fa tsoho ne don nan ba mai shekarun shi kuma ya hango abu da dubba mu hango ba ba bai kamata mu ya tashi ba wucin fa zai yi yi ga za a wannan taro ce zai tsaya ba da gudunmuwa ya ba da shawara aka ce to shi kenan ya kamata a kashe shi yanzu ya za a yi yanzu aka ce za a kashe shi har dangin suka ji labari haka ko ba ku za su biya diya raƙuma ɗari a nan wajen waye zai biyan diya raƙuma ɗari abu jahin su daga hannu ita wannan mai sauƙi ne hanyar da za a bi ƙabilun larabawa muna da yawa ko da ba komai a haɗa kaman ƙabilu guda goma idan an haɗa ƙabilu guda goma su je su taru su fako su faki annabi su kama shi alaƙe su kashe shi kaga su kashe shi tun da ƙabilu goma ne famili goma kaga kowane ƙabila ɗaya da zubi ta cikin wata kawo raƙuma goma ba haɗa raƙuma goma wajen ƙabila guda ba abu ne mai wuya ba kaga raƙuma goma ko goma ɗari kenan haka za a yi haka za a yi haka za a yi aka yi taro aka tashi in Allah ce wazkur ya rasulullah ka ba duduna labarin is ya mukur bitan da jina kafaru lokacin da kafarai suke shirya maka makirci wani ba da shawara yace wai liyasbituka wai a kama ka a tabbatar da kai a daure ka a ji baka cikin daki a daina ka ba cin abinci ba shan abin sha har sai ka mutu a wai katuluka shi da kuma daga hannun sha ai a kashe ka ne au yi hurjuka wasu kuma ce a'a a kore ka ne a fitar da kai daga wannan gari mai albarka Allah ce suna nasu shirin wayan kuruna suna nasu mutum din suna shirya makirci wayan kurulla shi ba Allah yana nan yana shirin su yana shirin kama su wallahu khairul makirin Allah shine fiyayyen mai iya shirya makircin da zai kama mutum in ya kama mutum in na baɗa sharabbika la shadidin yawa hakika kama ubangijin ka kamu ne mai tsanani inna huwa yubdu wa yu'id suka aka shirya aka sa rana aka zaɓi kafiran da za su je da daddare su kwana a ƙofar gidan annabi sallama tunda yana fitowa da daddare ya je kyamun laili a ɗakin ka'aba to su fito su kama shi su kashe shi ko in yanzu da salatu su kama shi su kashe shi aka shirya haka Allah azza wa jalla sai ya kawo wahayi ya tura malaka jibril alaihi salam ya zugo annabi ya ce ya rasulullah Allah ce yana gaishe ka kuma bayan gaisuwa ya ce in gaya maka yau fa kafin sirga sun matsa suna so lalle lalle ga garin nan ko ko suka shika to Allah azza wa jalla yau ya baka dama ya umarce ka akan kai hijira ka bar makka da kuma garin madina to dama tun kamun wannan ranan annabi sallama ya mafarki yace Allah ya nuna mu a lallai garin da jama'a na za su hijira su je samu kwanciyar hankali hankalin su ya kwanta a je ɗaukaka na gari ne mai yawan dabinai ina ganin garin garin gari ne na yasirfa garin madina kenan madina kenan tun a lokacin sai jama'a da yawa suna fita a ɓoye a ɓoye suna hijira suna kuma garin madina a ɓoye a ɓoye suna hijira suna zuwa garin madina tunda a madina an samu kusan mutane tamanin duk sun musulunta kuma kamin shekara ta zagayo sun kai mutum ɗari biyu ana nan ana nan sai zama to amma a madina ba gidan da musulunci bai shiga ba sai na bakar siddiqu radiyallahu yace ya rasulullah ni ma dai ina son hijiran nan fa kuma madina da mu ibadan mu cikin hankali domin na ji jama'a da suka hijira su koma can an ce suna samun ibadan su cikin kwanciyar hankali annabi ya ce lalle za ka hijira amma dai ka dan dakata ina ganin akwai umarnin da zai biyo baya da wurin da Allah azza wa jalla ya kawo wannan wahayin dama shi a sina bakar ya yi tanaji ra'uma guda uku ɗaya na shi ɗaya na annabi Mhm. ɗaya na shi ɗaya na annabi ɗaya kuma na jagoransu abdullahi wanda shi shi ne san hanya shi kuma shi ne san makka zuwa madina a ƙasa da yadda za a bi babban hanya da yadda za a bi yanke a ɓuyan mutane ta- ta- ta- ta ta hanyar samogal misali Eh. Eh. to shi kenan an kawo wahayi an kawo wahayi da dare annabi sallama kuma gashi kafin makka su kansu ba su da wanda suka amince ma suke ba ijiyan kayan su sai annabi duk da wannan kiyayen fa duk da wannan kiyayen wanda ke so ya tara kuɗi kuɗin shi tara hankali hankali sai kai ma annabi yana kaiwa yana kaiwa yana tara yana yana tara ran da ya kai jeji sai zai karba abin shi ko ko wani kaya ne da bai so ya lalace in a gidan shi zai lalacewa to sai kama annabi jiya to duk kayan kafirai da yawa suna suna gidan annabi a ɗakin shi da kuɗaɗe da ambula ambulan wasu a cikin kyalle haka an ɗaɗɗaure su an ƙwaƙwalle to gashi an kawo wahayi Allah ya ce ya rasulullah ka bar maka koma madina sai an salama sai kira sai na lardala dama a gidan yake kwana ko da yaushe shi ke renan shi tare suke ko da yaushe tun yana tun yana karamin yaro ya ra- ya dauko shi nan suke kwana nan gidan annabi to to yanzu sai da hadisi ta riga ta rasu ba ba kowa gidan gidan daga annabi sai- sai sai na aliyu su kenan a gidan to shikenan sai an salama yace to ya aliyu Ubangiji ya umarce mu da mu hijira, amma yanzu a hannuna akwai dukiyan mutanen Makka. Idan ne hijira ban ba su dukiyansu ba, ila shi tunanin saboda kudinsu na hannuna ne na gudu. To ka yanzu kai ka yi haƙuri, ka zauna a wannan ɗakin, Allah zai kiyaye ka, Allah zai kiyaye ka, Allah zai kiyaye ka. Haga wannan dukiyan wane ne in gari ya waye ka kai mishi wannan dukiyan wane ne wannan dukiyan wane ne ya bashi lissafi kowa da kowa a rubuci kowa da kowa su kuma kafin suna can sun tsara kofar gidan gidan na na har yanzu a Ma- a makka da ina ji hajji ko umra ban yadda an dawo sai na je na ga gidan annabi muhammad Mm, gida mai albarka nan ne gidan shaifatul hamdi nan ne gidan hashim ɗin farko nan ne gidan shebatul hamdi a na haifi sai na abdullahi kuma na haifi annabi muhammadu yana nan farin gida farin fenti ne mai albarka to an sallama ya ba sai na ali duk ijin da ke hannun shi ya fito ƙofar gida ya cimma kafirai kowanne su kuɓi a hannun shi ya zara takobi yana jiran ya ji annabi ya fito amma haka nan an salama ya biya surti yasin wal qur'an al hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا وسدا ومن خلفهم سدا وسدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ذكرت أن الله gaba ɗaya ya sa musu hijabi ba bacci suke ba idan su biyu iri-iri annabi fita man basu gan shi ba saboda nassin qur'ani da Allah ke cewa in kana jin tsoron azzalimai karanta alkurani kowane aya ne kurun kowane sura ne kowane aya ne kowane sura ne inda ka tsayan alkurani ko ayoyi da Allah zai kiyaye ka azzalimai ba su ganka ba to wanda ba zai karantawa ba ne ko yana gudun kila in abin ya taso mishi zai zamanto zai rude inda za ce sai a yi laya ne ki ta sai kike kike ana yin layin kata layin kaza layin kaza layin kaza inda kan so azzalimai kada kada zanka sai ka taya Qur'ani kana ta ayoyi ko wata ko wata sura ko surori Allah zai kiyaye ta saboda Allah ce fa iza qur'ana wa iza qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura idan karanta alqur'ani to zan sanya hijabi mai kauri tsakaninka da waɗanda su imanin Allah barka bare kenan ko azzalumai to da ya karanta wannan yasin zuwa zuwa wannan ilimin kaɗaɗin nan fakashi nan fam life suruna an yi salama ɗibo wura da tashi mai albarka ya zuba mu kowanne a kan shaka ina cewa shahatul wuju shahatul wuju shahatul wuju shahatul wuju ya watsa musu a kai ya zuba mu kowa a kai idan su biyu ba suna bacci ne ba an sallama ya fita zai gida sai na bakar siddiq radiyallahu anhu yanzu zan fara cewa yau fa Allah yau fa magana fa ta tabbata Allah ce mu hijira ce alhamdulillah alhamdulillah dama na kan jira kuma guda uku ɗaya na ka ne dama ɗaya na kuma ɗaya na jagoran mu Abdullahi na riga na gaya mishi suka fito da daren suka bar garin Makka sun bar garin Makka sai wani zai wuce ashe shi yana nesa ya hangi shi a lokacin ya hangi duk abin da annabi ke musu tun shi yana nesa ne ba ba abin da zai iya yi yana nesa ne sai zai cin su me kuke nan wajen sai muna jiran Abdullahi ne muna jiran dan Abdullahi ne yake na ina kuma ina nan gidan wawayen banza wawayen wai mutanen banza mutanen wai yanzu ya wuce ku ya ɗebi ƙura zuwa mu kowa a kai su kada kai wani manza mana muna nan tun fa tun fa tun fa tun fa isha'i muke nan wajen fa har zuwa yanzu kuma idan ba kuma wanda ya a cikin mu yace to shi kenan muku da ba kowa ta bakan shi muna kowa sai haka da bakan shi sai ƙura ko washar ya zubo sai ƙura washar ya zubo suka fada gidan da gudu ba su gan shi ba sai suka fito suka bazama to ina kenan ina yi sai na shi an shi sallama ya ji sana bakar siddiqu sana bakar ya sa an kira abdullahi abdullahi ya zo za su je don su ɗauko raƙo masu hau annabi na fitowa ga annabi ga sai na bakar ga abdullahi ko su zo ga duk kuma abu jahil ya fito abu jahil ya fito sai na bakar ya rasulullah ga fa kafirin nan ga mutane ci kalishi ba zai gamu ba ce su a wurin cire wani zai je wani ma'annabi na sallama ya kama hanya sun zo wajen garin makka da safe sai suka cimma wani balarabin ƙauye yana kiwon dabbobi sai annabi ce kai wannan bawan Allah wannan dabbobin nawa ne haka sai ce a wannan dabbobin na wani mutum ne daga cikin bani asalami an zalama sai kalli na bakar sai kalli ranhu ya zo sai ya sai ya bakar ka je dabbobin na wani mutum ne daga cikin bani asalami ya bakar siddiq salimta insha Allah salimta insha Allah abakar ka tsira insha Allah ka tsira ka kufuta insha Allah sai kai wannan ba Allah kai kuma menene sunanka ji sunana Mas'udu ji Abubakar ka ji shi Mas'udu ya Abubakar sa'itta insha Allah Abubakar ka azurta insha Allah ka zamo sa'idi ka samu arzikin duniyar lahira sa'itta ka azurta ka azurta a duniyar lahira gaba daya musallama zai zo ce wannan mutumin to ina an sallama ina da ina da masoyi sun shi kulfun sai je gidan shi yace kulsum nan mun zo ne sai mu sallama da ke za mu wuce za ku wuce eh sai sai kulsum sai kira yayin shi daga mana kula najihu najihu najihu yace dan an an an sai ce ya abakar ka ja kira dan shi ka ja kira yayin shi sunan shi najihu ya abakar an ji haka insha Allah ni da masoya na annabi kamar iya kuka zubar da hawaye take Allah azza jalla shi turo malaika jibrilu yace ya rasulullah Allah yana ce Allah ya ce ina gaishe ka bayan gaisuwa ya ce in gaya maka innal ladzi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad innal ladzi farada alquran haqiqa ubangijinka haqiqa ubangijin da ya wajabta maka ya farlanta maka yin aiki da alqurani la ya rantsa da girman zatin shi ya raduka wallahi zai dawo da kai ila ma'adin ya zuwa wannan garin makka wallahi ubangijin nan da ya faranta maka alqurani sai ya dawo da kai garin makka din nan sai ya mallaka maka wannan makan gabanta da bayanta gaba ɗayanta annabi ya farin ciki ya murna su kama tafiya sun kama tafiya su mutanen makka sauran jama'an gari gaba daya ba sa abin da ke ciki ba sai wancan da aka yi mitin da su aka ɗauki nauyin cewa su kashe annabi da kuma abuja ta ji labari sun suka suka suka samu labarin ganin haka akwai wani arjini a cikin jinin nasibina cikin musulmi ne sai kan baituka a kan dutsen da ake ce ma jabal abi kubai da dutse ne yana kusa da harami in mutum ya hau nan ya magana kusan duk maka za a ji su gashi kuma aljani ya daga murya ya ce jazallahu rabbin nasi haira jaza'ihi jazallahu rabbin nasi haira jaza'ihi shine mai shirya da ya dauka ce jazallahu khairan nasi khairu jazaihi jazallahu rabbin nasi khairu jazaihi jazallahu rabbin rabbun nasi khairu jazaihi rafiqain qala khimati ummu ma'badi huma nazalaha bil huda fatadaita bihi faƙad faza man amsa rafi'u muhammadi faƙad faza man amsa rafi'u muhammadi ما جاز الله رب الناس خير جزائه رافقين قال فيما تأم معبدي ما هما نزلاها بالهدى فاعتدي به فقد فاز من أمسى ربيك محمدي ما فايا آل فايا آل قسي ما زولاه عنكم فيه من فئال لا تجاز وسودادي عليهن بني كعب ما قام قتالهم ما ومقعدها للمؤمنين بمرصدي ما سألؤتكم عن شانها وإن فيها فإنكم إن تسأل شاة تشهدي ما دعاها بشات هائلا فتهلا بتلاه بصريح ذرات شات مقبادي ما فقادرها رهنا لديها بجانب يرددها في مقدار ثم مولدي لما محمد صلى الله عليه وسلم wannan baitukan na jimni ne aljini ma ka jiya isa annin muhammad sallallahu ga abin da yake cewa jazallahu rabbin nasi Allah ya Allah ubangijin mutane ya saka ma annabi hayar da za a yi fiyayyen sakamakon shi Allah ya saka ma annabi alhairai fiyayyen duk wani irin yadda ya saka ma wani bawan Allah da yi aikin alhairi ya ku da makka ina gaya muku rafiƙai ne abokan nan guda biyu abokan nan guda biyu annabi kenan da suna fitar siddiq radiyallahu kala suna nan sun yi baccin rana khimatu ummu mabadi a gidan a hema shine a dannin a danni na ummu mabadi danni gidan kauye din nan inda da kan zaka suke yin danni na ciyawa to to suna nan a can ma sun huta sun bacci rana ku kuna nan ba ku abin da kuke ciki ba kuma na da lahabil huda sun su biyan nan sun sun zauna a gidan ummu abadin sun kai addinin shari'a kuma fata biyar fi kuma ummu abadin ta shari'a ta musulunta a hannun annabi kuma ba ku labari hakika laqad faza faqad faza man amsara fiku muhammadin hakika suna baka din nan wanda ya zamo shi ne aboki annabi aboki tafi annabi wannan ya riga ya rabauta fakat faza man amsa rafiku muhammadi hakika wanda ya zamanto abokin tafi annabi din nan ya riga ya rabauta as-siddiq radhiyallahu anhu fa ya ala qusay ya ku ya ku duran qusay madha wallahu ankum bihi min min fi'alin la tujaza usudati ya ku jama'an banu kusayya haƙiƙa Allah azza wa jalla ya naɗe muku wasu ayyuka wanda ya naɗe muku aikan kafici yanzu ya kawo muku addini ya kawo muku annabi mai addinin musulunci ba za ku saka shi da wani abu komai ba wasu dadi kuma kuma ya kawo muku shugaba a cikin ku ba za ku iya saka Allah da komai ba sai dai ku bi annabi kawai ya ku banu kabin ya kamata ku zauna ku bi annabi ku zau haƙiƙa yanzu garin madina ta zama nan ne wajen zaman muminai ko mutanen garin madina ko mutanen garin makka ku kama hanya ku ce gida ummu abadin salu ku tambayi yan uwanku ku tambayi ƴar uwarku an shafi ha game da insan akuyan nan nata wanda annabi zai same ta ku tambaye ta ku tambaye su ku tambaye ta ta ba ku labari bai na ku ta ta shata ta shadi in ku zo ku tambaye ta labarin akuyan nan za ma ku ga akuyan ido da ido ku ga irin abin da faru na mu'jiza da aha bi shatin ha ilmi fatahallabat annabi ya kira ta ya ce ta taimaka musu ta taimaka musu da wani abinci ko wani abin sha ta ce ba komai sai su ta kanin mafiyan kuma annabi ya ce ta zo ya dafa nonan take nonan kawai bubbugo aka tattara aka shiga sha ku zo ku tambayi labari ku ji fagadara hara hanan ladai ha bi halibin rudu ha bi marzadin kuma mauridi aka ji arjani ta wannan baitikan in ya kai ya koma in ya kai ya koma gaba ɗaya maka kowa hankalin shi ya tashi to muhammadu sun ina kenan to ai ya ce a hanya gidan ummu ma'abadin wata hanyar madina kenan sai abu jahil sai ya sa kuɗi da shi sauran kafare sai an sa kyautar raƙuma ɗari a bi hanya duk wanda ya ga annabi sallama da bakar ba wai ma ya zo da su ba in ya gansu kawai ya zo ba labari ya suna waje kaza da ba shi raƙuma ɗari dan ɗari kowa suka bazama wanda ya hanyar da annabi yake shine suraqatu bin malik suraqatu bin malik radallahu shine da hanyar da annabi yake sai na bakar ya ce a wannan tafiyan sai na bakar sai ya gaba sai dawo baya sai ya gaba sai dawo baya annabi ce abakar ban saba in muna tafiya tare da kai kana irin wannan tafiyan ba ba ta gani haka ba ce ya rasulullah a ina yin gaba ne in tafiya da in duba an gani ko akwai wani makiyi mai shirki cutar da kai ko akwai wata maciji a hanya ko wani kunama a hanya ko wani dutse in kawar da shi ko a mutane ko a dabbobi ko kuma a hanya a ƙasa kuma ina dawo ne baya ina duba ne gani ko wani maki ya biyo mu ko wani ko ta dabba mai cutar ta biyo mu don ta taɓa mu to in- in na cimma ta biyo mu to na fi so ni in mutu kai ka tsira ya rasulullah ana gane haka can suna buga fice ya rasulullah ga suraƙa nan fa ya zo ga suraƙa na ga suraƙa na tsakaninsu da shi bai wuce taki goma ba tsakaninsu da shi bai wuce taki goma ba kuma shi ne da makamai a hannun shi ga yanan fa ga ga suraƙa na annabi ba komai ya rishi ba komai insha Allah suraƙa ya ƙara matsowa tsakanin shi da su bai wuce taki biyar ba taki biyar haka ba ina kan raƙumi su ma suna kan raƙuma annabi ce ya suna baka su dukkan salatu suna fara ya suna ga su raƙa nan fa tace Allah azza jalla ya turo malaka jibril alaihi salam malaka jibril ya ce ya rasulullah Allah ce na gaishe ta bayan gaisa na ce in gaya maka Allah ya umarce ka kai tasarifi da ƙasa an umarci ƙasa ta bi umarninka an sallama ya wego suraka daidai haka zai ka- zai kawo bayan riga annabi sai annabi ce ya arzu hufi ke kasa kama shi nan take kawai kafafuwa raƙumin suraka suka shiga nutsi a ƙasa haka sai kafafan gaba ɗaya suka nutsi gaba ɗaya kafafan gaba da na baya ita ba ta duk sun nutsi gaba ɗaya sai cikinta shi ma kafafuwan shi sun nutsi sai ka tare kunguru kenan zuwa sama sai ce dan abdullahi na san dai kai ba mai sirri bane hakika na na gane wannan abin naka mu'jiza ne na da kai annabin Allah ne ka taimaka mun idan har ka taimake ni to zan kuma juya baya in maka aiki yace ake me za ka yi yace zan hana duk wani wanda zai biyo hanya sun ce na biyo na tafiya mai nisa ba hange ku ba to da ka canza hanya ba na hanya za a same ku ba annabi ya ce kasa ya ce kasa to sake shi kasa ta sake shi ya ga ta sake shi ya dawo daidai annabi kama hanya sai mu ƙara bin shi Eh, ya ƙara zuwa da kama bayan annabi annabi sai ya arzu huzihi ya kasa kama shi huzihi da Allah ma kasa ta kama shi ya ƙara ganin da abin da ya nutsi kafafuwan rabin gaba ɗaya kafafan gaba ɗaya sun nutse tsora kan kawo da wuya haka da irji shi ma kafafan gaba ɗaya sun nutse tsora ƙunguru zuwa sama in shi na biyu annabi ci ƙasa kama shi ta ƙara kama shi sai da ya zo ƙunguru ya ce ya rasu ka taimake ni ne maka alƙawari in ka sake in ka in ka umarci ƙasa ta sake ni in ta sake ni to ni kuma ni alƙawari zan koma in maka aiki annabi ci ƙasa sake shi ta sake shi haka aka yi na biyu dai tana sake shi ƙara mishi na uku haka aka yi na uku aka sake shi ya ƙara mishi na hudu aka sake shi ya ƙara biyu na biyar aka sake shi ya ƙara biyu na shida aka sake shi ya ƙara biyu na bakwai ya ce to ni dai ya rasu da na yadda ma ni yanzu ba magana ma zan maka aiki ba tun yanzu ka maka sake ni ni imani da kai ina su tun yanzu ka bani musulunci kawai kawai ka san na bi ka gaba da ka san na bi ka nan take aka biya mishi kalmar shahada aka koya mishi Allah sannan aka ce ki kasa sake shi an ta sake shi shi ta rasulullahi ne zan koma mu Allah fara zan maka aiki ya ta je ka Allah ya maka albarka Mm, suraka su bin malik radiyallahu anhu da shine ya- yana kuma koma ya koma da ya nisa sai ka sa Abu Jahil da sauran manyan manyan kafarai sun biyo hanya to shi ai na yi nisa daga nan na ji har waje kaza daga nan na ji har waje kaza ban gansu ba to da aka koma abu jahil yana ce ma suraka kai suraka zo nan zo nan zo nan mu gana zo nan mu gana yanzu anya faraka ba abin da faru da kanin da hanyar nan kuwa anya ba ga Muhammadu ba gaskiya da ganinka ka canza mana da ba su ce mana tsakaninka da mu amma na gaza ka- ka canza mana alaman ka koma soyayyen muhammadu gane ka kama ka kama bin bin muhammadu da alaman ka koma addinin shi to saboda haka ina tunanin da magana da ya tsakani biyan da kai da magana ga mun gaskiya kawai kai tsorata wancan bayanan da muka yi suna cikin littafin da ake ce ma hasa'ifar kubra littafin shehu jalaluddin suyudi radiyallahu anhu shi kuma wannan baitin da zamu biya na tsorata ina cikin littafin da ake ce ma hujjatullahi alal alamina min mu'jizati lil mursalina Mm. a wajen kisan suraka inda annabi ya mishi addu'a abu jahil ya matsa masa raka ni dai ka dage da gaba gaban bayani dai sai su raka ya ce a ba hakamin wallahi law kunta shahidan li amri jawadi iz tasihu qawa'im iz iz tasihu qawa'imuhu alimta wa lam tashkuk bi anna muhammadan rasulun bi bur- rasulun bi burhanin faman za yuqawimuhu عليك بكف القوم عنه فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه yace a ba hakami ya kai abul hakam wallahi na rantsi da girman zatin Allah law kunta shahidan li amri jiwadi da ace kana halarce game da lamarin in garmar raƙumina in tasihu qawaimuhu lokacin da kafafu suke nutsa a ƙasa alimta wa lam tashkuk wallahi da ka sani kuma ko kwanto ba kai ba bi anna muhammadar rasulun cewa sallama manzan Allah ne bi burhanin kuma za ka hujjoji a bayyana a lokacin nan fa man za yi qawimuhu shin wane ne zai gogayya da annabi muhammad eh suraka ƙara cewa abu zahir shi na hakan alaika bi kafir qaumi anhu ina horanka dan girman Allah ka hana jama'a akan su je nima annabi Muhammad din nan ka hana jama'a akan su je nima annabi fa inni ara amrahu ni dai ina ganin lamarin annabi dan nan yauman wata ranar nan gaba fatabtum alim wala sai daukan ta bayyana wallahi ganin nan gaba dauka annabi ta bayyana in ji surat حجة الله على العالمين في موجزات المرسلين شافينا دري بيار دهم سن نبيو أسفلي نبيو مهم. to Abu Jahil bai tabbatar da lallai Suraka ya musulunta kuma ya ga annabi ne a hanya yanzu ki taka a bi hanyar shi ki ci a ƙarfi hanya Annabi sallama da shi da sai da shi da sayyidina da shi da sayidina abubakar sadiq radiyallahu anhu da abdullahi jagoransu sai suka kama hanya suka hau dutsen nan da ake ce ma jabal thawr jabal thawr dutsen thawr wanda har yanzu in mutum ya je maka ko haji ko umra ana zuwa ziyara ana hawan dutsen amma hawan kawai awa biyu ne hawan kawai awa biyu ne haka ma sauka awa biyu ne mu ma mun je mun hau alhamdulillah shukur Allah fahara a ce maka annabi ya hau waje kai ka tsaya rigirigi annabin ya zauna a wajen har kwana uku wajen na nan har yanzu ka je ka zauna sai salati ko kafa ɗaya ne a kamore rigirigi amma dai akwai wuya- akwai wuya- akwai wuyan hawa amma dai mu matasa dai da gurgurdu mun hau da haji in naji ko umra in dai naje sai naje na ziyara Mm, da shi jabal saur da da kogon hira na ji jabal nur inda annabi har wadin nan aha inda inda na fara da ikira'a to a takaice sai kwana sun suka shiga nan to akwai ɗaya daga cikin sahabbai kullum da dare sai ya shiga kamar shigan burtu daga gidan da gidan suna bakar ya ɗauko abinci a kawo mu annabi suna bakar a nan kogon kogon hijira dutsen hijira ana su shi jabar saur ana su shi gari saur gari saur so ce dutsen hijira ranar farko ya kawo na biyu ya kawo na uku ya kawo a nan dai suka ɓuya a taka ta kwana uku shi kuma abu jahil da mutane suka taso suna biyo hanya suka ga hanya dai su ga annabi ba suka hau kan dutsen ko annabi ya hau kan dutsen ne ya ɓuya ma'anan farko kenan na biyu kuma don su duba su gani annabi suna wani suna wani ɓarayi ne tun su hakan dutse ila sa hango su suka hango suka yi waje wajen can gaba da ko'ina da gabar da ya muku da arewa ba su annabi ba sai na bakar zalanu ya ce yana kallon fa har ma a cikin jama'an a cikin kafaran wani ya zo sai tun bakin kofan fetin bakin kofan kogon ya cire wandon shi ya tsaye fitsari tserir yana bakar siyar suna zai gamu fa ya gamu fa annabi ta ba a bakar ai bai gamu ba inda ya gamu har ya tsaya tsaye haka ya buɗe al'aron shi yana balarabe ya fitsari a gaban mu muna kallon shi yana kallon mu ai bai gamu ba eh girgi sai ki faka ba kuma kamar cikin kofan kogon hiran misali kogon hijiran iblan nan misali ta kashin koyo ya kwara wanda shi kai kanta tsari a bakar ci in gamu ba ana bai gamu ba haka yana bakar ce wasu ma suna saman dutsen kafafuwansu da za su leƙo haka da sun gamu sai na bakar ciyar sun za su gamu ba za su gamu ba za su gamu annabi ce haba ya abubakar ma zannuka bi isnaini allahu salisu kuma ya kake zato da mutane guda biyu mutanen alhairi kuma na ukun su shine allah azza wa jalla abubakar la tahzan inna allah ma'ana ya abubakar kada ka damu allah ina tare da mu sai ga shi an turo wahayi aktisani isnaini إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا Allah yana yaban mutanen nan guda biyu ɗaya annabi ɗaya sai na abubakar sani isnayin Allah yana yaban ɗayan mutum biyun nan ɗayan mutane biyun nan sani isnayin wato na biyu mutane biyun nan ɗaya mutane biyun nan isu ma fil gar lokacin suke cikin kogon hira a kogon hijira izikul sahibihi lokacin da annabi ke cewa abokin shi la tazan kada ka damu kada ka bakin ciki inna allaha ma'ana mm Allah ya tare da mu a lokacin shi mutane aka rizal anhu aka ce da suka shiga cikin kogon hiran ya cire duk kayayyakin shi da rigunan shi da rawanin shi kogon hijira ne ce kogon hijira na hira daban na hijira daban na hira daban yana cikin garin makka ne sun shi jabalin nur na hijira muna bayan garin makka to sai cire rawanin shi da manyan rigunan shi manyan manyan rigunan shi ya tutto shi ramuka to sai rami guda daya ya rage to sai ya zauna haka ya digina da wannan dutsen dama ba faɗi dama ba faɗi yanayin kogon ba ka zauna ka miƙe ba ka sai ka shakata ba sai zauna ka digina da wannan ɓarayin ya sa kafan shaka na dama ya tokare shi mana ya toshe bakin wancan kofan kogon kogon akwai wani rami a cikin kogon akwai wani rami ne mu da mun shiga da wajen zan nuna muku ni na gani kamar ina ganin wajen ni haka ya saka faka ya toshe bakin rami da kafan shi da duk kayan sun kare ba abin da kuma zai ba wani abin da zai dauko ya sa ya toshe wajen ya saka shaka to a shi a wajen kuma akwai ta macijiya ita kuma shekaranta goma sha shida tana jiran ta ji zuwa nufi ƙarshen zamani an ba ta labari san zamanin annabi sulaiman alaihi salatu wasalam cewa annabi ya bayyana zai zo wannan dutsen a nan zai buya in zai hijira shi ne tazo don ka gan shi ke mubaya'a to kuma da shigowar shi ta ji ƙanshin shi ta ji malakuna ce musu ta ji malakuna cewa marhaban bika ya rasulallah marhaban bika ya rasulallah assalatu wa salam alaika ya rasulallah ta ji haka kuma ta ji ƙanshin da ba ta taɓa ji irin wannan ƙanshin ba ta ji ƙamshin da yake tashi irin wannan ƙanshin tun take a duniya ba taɓa ji irin ƙanshin a duniya gaba ɗaya ba to kuma ta so ta fito tana can cikin rami ne ta so ta fito ta gona biya toka ya taka ta gona ma'ana ya rufe bakin kofa ba ba sai rami to shine ta sa kai ta dungura ko a kawar an ji motsi shi kuma bi bi kawar kafan ba shi wani sun ashe da mika da da mika kafan anan anan saboda ya gaji sai ya kwanta sai ya tada kanshi da kataran abubakar siddiq ma'ana kafan su kafan abubakar da kan matashi kenan annabi kuma ta tare da ta rike kafan sai na abubakar da zalal macijiya ta dungura ta dungura bi kawar kafan ba ta gaji sai kama taran shi tana taran shi ya rike bai dai daga kafan ba dai shi dai kawai annabi sallama yana kwance ya tare da kafan sai na abubakar sai dai kawai zufa na dugo mishi sai ji zufan da zafi zufan da ɗari ba mai sanyi ba ne ita abakar lafiya kuwa da yadda aka kuwa abin da ke faruwa lafiya har na jirgin ka har ina ɗimi ya ce ya rasulallah ina da san a ramin nan akwai wani abu ya ce to ja kafan naka mana dan ƙari wai na wurin da wakar da ya ja kafan nashi annabi ya farka daga baccin shi fai inda kai ne ai sa imanin sahabbai to su ne suka yi daidai da zuwa zamanin shi amma mu koda mun ce wallahi da mun zo a zamanin annabi ina ma a ce mun zo ina haka din da haka hakan da Allah ya mana shine daidai mu shine daidai mu duk wani koyon mu da shi haka da shine daidai mu Allah yana son mu ne ya kawo mu a ƙarshen zamanin yadda kake zage munafikai da kila kai ma ka bala sun kila kai ma kana cikin sauran to hakan Allah ya mana shine daidai da mu kuma shine mafi alheri a gare mu sai na Abubakar da ya kafa suka mace ta fito ta dinga ba annabi haƙuri ya rasulullah kai haƙuri wallahi abubakar din nan ban ban yi haka da in cutar da shi ba ban yi haka da in zalunce shi ba ban ban sare shi da in kashe shi ba ai ba ma tsara nan shi ba shi zo na dinga mishi shi zo na dinga mishi shi zo na dinga mishi to da kadan samu shi dabina to an sina ba da sina bakar sai anhu to da kaida wanda wanda mace je sare shi mace je shi da jiki shi ka na na tashi hankali to dole zai buƙaci ruwa sai da jiki shi da labaka kuma ga cikin kokon a cikin kokon dutse ishi ya kama shi ba dan kadan ba sai annabi ya ce dan matsa gaba dan cikin kokon dutsen ki jika can za a ga ruwa na bulbulowa daga jikin dutsen yana matsawa ya ce kawai sai ya ga dutsen kawai yana bulbulo da ruwa ya ce ruwan wallahi fari kar ya fi nono fari kuma a baki a wajen zaki ya fi zuma zaki a halaminan asali ya fi zuma zaki da ya sha ya dawo ya rasulullah na saro na je mun daɗi ya ce da sai kana jiki shi ne da ce gaje Allah azza jalla sai ga ma mala'ikan da ke kula da koramin gida aljanna aka ce a fito hanya guda daya daga aljanna zuwa wannan dutsen ya sha tun daga ranar bai ƙarfin kishi ba ina bakar siddiqu rajal anhu tasirkun wasu tikun ba ga gaskiya ga mai gaskiya kafarai suna da suna neman su Allah zo jalla take su yi umarci itace ta tsoro ko bakin kogon kawai itace ko ta tsoro haka sai ga tantabaru guda biyu Allah musu su zo haka itaciya itin bakin kogon ne haka misali kamar tsulan nan ne faɗin kogon mutum in yi zai shiga bai shiga ta ta haka ta faɗi gaba ɗaya haka sai ka karfa ta haka zai shiga Mm, ta- ta ta- ta kaikaice zai shiga ta kaikaice zai shiga da kogon hijira da kogon hira da haka ne sai ka shiga tukun kuma komin faɗinka kana zuwa za ka yi daidai da kai kuma komai sirrinka ba ka kuma wai kai mishi warawarawa ba da mai ibar dan siriri za ka koya ya matsa shi kira ta ka shiga eh to a bakin kogon Allah mace itaciya ta tsoro ta yi- ta yi ta yi komai da komai da kiba da da kauri da faɗi da furanni Allah umarci tantabaru guda biyu zauna a kai a take ikon Allah a wajen saboda kudura tantabaru guda biyu namijin ya babura na macen haske kwai Allah mutu kuma jirgin gizo shi wata bayan wannan itacen shi kuma suka zo suka yi saƙa haka su suka yi gidan gidan gidan gidan gidan nan da suke gidan mai zara-zara nan sai kafare suka ce ai ma fil garimin arimi a wannan dutsen a wannan kogon ba kowa a ciki ai inda a ce Muhammadu zai shiga nan na farko dai tukuna da wannan gidan girgizan ya buɗe sai za su ce ta shiga shige ga kuma ita ce kuma ta ta kare bakin sai na za su shiga ga kuma tantabaru guda biyu masu tsoron mutane ba yana tantabaru guda biyu su zo suna wajen a sai kuma zo a shiga ba su tashi ba tantabarun nan guda biyu amma wasu na cewa an kaddara ne ba tantabaru ne sun ga kama ne bakin bakin gidan an an kaddara ne amma da ta ce shi ta jaridar anhu a littafin shi futuhatu rabbaniyati sharhi hamziya ya ce daga lokacin ne annabi ya ce to da Allah ya halarta kashi tsaka da girgizo saboda sun taimaka lokacin da aka hura wuta na Ibrahim ana so a ƙona shi a lokacin daga bayan Allah ya halarta a kashe su wanda kashe duka ɗaya lada ɗari in duka na biyu ne lada ta tayin adadi goma duka na uku ya dawo tamanin duka na hudu ya dawo saba'in da duka ɗaya ana ana rarrage goma goma tsakanin tsaka da girgizo amma na ce tun da yanzu girgizo ne ya zama wani aikin to na hana a kashe girgizo amma na tsaka yana nan shi har yanzu sai tijjani faɗa a littafin shi fitu hatu rabbaniti sharhin hamziya Mhm. ko fitu hatu rabbaniti sharhin hamziya sharhin hamziya Mhm. yace to daga yau idan sai yace na hana a kashe girgizo to da yau girgizo ya mun aiki dan ɗin su ka tabarin guda biyu sai annabi Allah ya muku albarka to suna suna tashi daga nan su wuce makka tabarin sun suka fara ƴaƴa shi sa annabi ya ce a bar kashe su da barin harami ba damu a kashe su kana bige daya kita ba da rago Eh, ga kuma hushin Allah a kanka Eh, tantabaru ne na annabi ba ba za a yanka a ci ba ba kuma daman ka buge su Mm, haka na ka tuna su suke hayayyafa har ya zuwa yanzu har ila masha Allah sun cika makka sun cika madina ko za ka ga far wani suna fir ko suna gansu ko- ko ina ka je in ka je uhud za a gansu kufa za a gansu masallacin makka masallacin madina ina ne da duka je sai ka gansu da annabi ya ce Allah ya muku albarka Hmm, shi- shi- shi Ibrahim in je makka ya kuta tabaran nan ta ce hamamatu wadi dawi wai lakin malaki faqad hijta li tazkar nadal awatiki ya ce kan tabara da wannan fadama na garin madina ko na makka kin tuna min da dan atukoci shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan kan tabarin shi ke sa a lokacin zamanin kakannin manya shi wannan baya in suka je makka in suka dawo sai sun- sun sun koma kiwon kan tabara digira zaman yamma suka ce a lokacin da suka kiwon kan tabaru ba na tana ke ɗaukowa ba zai ka zo ka kai maka kyau da tabar anan amma ba na can ba duk Allah san sa albarka Mhm. dan ƙari ka ta yanzu ma saboda zamani ya zo aka mutan tabara ma ba ma wata da ba tabar kwara ɗaya da su dubu talatin Mm, dan tabara amma mutuwa da dawi wai laki malaki faƙar hisbili ta karnadar awatiki Mhm. to a- a- a- a- a- a- a- a- annabi ya hana a kashe girgizo tattabaru kuma an sa musu albarka to kafare sun gama zuwa sun gama ranga da su gansu ba sun koma annabi ya fito ya kama hanya zuwa hanyar garin madina amma ta boye ma'ana zan ta ne hanya ba ta babbar hanya ba ta hanyar rafi ba ta babbar hanya inda za a gansu ba yana tafiya a hanya sai ga wani ɗaya daga cikin masu kiwon yace ba Allah gashi mu matafiya ne kuma muna jin ishi muna jin yunwa a taimaka mana da abinci yace bai da abinci to a cikin dabbobin ka ba mu kwara ɗaya mana mu dan tatsa yace da duk ba wata wanda take da sabon haihuwa mai nono yace da wancan fa'in janibi wancan fa'in duba ne ba ba ta da nono ai yace ta zo dai haka dauko a kawo ta ana kawo ta nabi da kai dafa nono yana dafa shi bismillah yace a kawo abin tarawa ko sai gano ko yana zuwa ko sha sha sha sha annabi shugaban adalai ne ko ya fara sha sai cika abakar sha ta kuma abakar ya sha ya sha ya sha ya sha ya koshi ya kasa janyewa ya ce ba abdullahi shi ma ya sha ya sha ya sha ya sha ya kasa janyewa sannan daga basa mashi kuma ya sha sannan ne kuma yi ma wannan mutum addu'a na alhairi na albarka yace ma'ana Allah Allah ya maka albarka ma Allah ya shirya ka yace nan gaba yace wani ne kai yace ni ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ma kai bijin labari a Makka ana cewa dangi ta tana takura maka sun suke batacce ne yace ni ne haka suke cewa haka batacce yake ni ma na fi addinin naka sunanta yace zan je in kai wani dabbobin ga masu shi yace ni mun yi Madina in ka zauna su daga baya kai ma ka biyo mu annabi kama hanya again sai ake yi cikin da sun kusan kwana bakwai ne hanya tun da kwana uku a kogon dutse kwana hudu kuma zuwa garin madina to tafiya ta tafiya an ƙara kwana uni suna buƙatar abinci suka wannan dannin shine gidan gidan ciyawa kenan ko ne ke ciyawa da hausa na san da nake ko danni da eh to kamar riga kenan ko ko buka ko buka ko dai gidan ƙauye ne kuma dai ne dai riga ko bukka eh to ka gani sai ga danni na wannan ciyayin wanda ake dannan danni ne na gidan kauye mutan ma ku sani ba to kawai ana wannan ba san danni ba wani abu ne ake ta kaman garu amma ana yi da ciyayi ne da ciyayi ne busassu ake yi girgi annabi ya sallama mai gidan ba shi a gidan a cikin gidan ummu ma'abadin da mijinta abu ma'abadin annabi sallama suna samu abinci ta ce ba abinci kuma gaba ɗayan dabbobin gidan mai gidan ya kora su ya je da su ciwo sai ƙwara ɗaya da ba ta lafiya tana ciwon ƙafa kuma ƙarama ce ma ba ta ma fara haihuwa ba ya ƙarama ce akuya to ya za a yi ta ce ba abinci a cikin awakai fa ba kowane sojojin kandimammen can mara lafiya ne ma gata nan ita ma da nura ne sa ba zai da sojojin ciwo ba in ta yi ganin dai daga na ya ci za mu iya samun nuna cikin ta ce wannan akwai ya za a iya samun nuna ce jikinan ya nuke a kawo akuyan ta kawo akuyan ta zo da shi gaba ta zo ta da akuyan gaba a nisallam aka zo da akuya annabi zai ce to a ji a samo masaki na tarawa masaki ba akwai yanda ko haihuwa ba taba ba ta kawo masaki ita dai tana kallo dai ta kalli Allah ta kawo masaki an ce bismillahir rahmanir rahim yana ta dauna nan ku su gano ku ya ci ku su dauna kawai sai kuma waki shar masakin ya cika aka ci a kawo da shi a kawo masakin aka kawo masaki na biyu aka cika aka cika a kawo da shi a kawo na uku da kawo na uku ya cika yanzu to su abokan tafiyar nashi ya sha sannan shi ma sai ya sha wancan guda biyu ya ce gayi nan na bar miki shi ki samu na siyarwa za ki dinga siyarwa in dai ba ki saki haka ba shi kuma nunan ba zai kare ba ku dinga siyarwa muna samun na abinci ke da mijinki ita kuma akwai yan annabi ya ce Allah ya miki albarka wallahi wallahi wallahi a ce wannan akwai sanadiyar ta ita kadai an haɗa garke sun fi dubu goma sha biyu saboda ta samu albarkan annabi Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu sallama annabi sallama ya musu addu'a ita ma take ta musulunta hannun annabi sai da ummu ma'abadin ta musulunta ma'abadin ummu ma'abadin ma'abadin sunan ɗansu ne ɗansu ne a cikin masu abashi bara da zalalhu manya-manya akwai akwai ma'abadin in ka ce shi abakar sirrin bai shi umar ture shi usman jai shi imam ali zisai shi ma'abadin shi ma'abadin to sunan ɗansa ne ma'abadin sai ake ta ummu ma'abadin shi kuma mace zuwa shi ana cin shi abu ma'abadin annabi ya fita ya ban kwana da ita ce ya yi garin madina sun samu sarari su ma sa zuwa sun tafi ba daɗewa kawai sai ga mijinsu ya sai ga mijinta ya dawo ya ji ƙanshi ya cika gidan ya ce umma badin kuce na ƙashi mun kiji haka ce wallahi wani bawan Allah ne yanzu wani salihi mutumin kirki da ganin shi ka gani Allah sufan shi kaza sufan shi kaza sufan shi kaza ita to ko shi ne ake ba mu labari wani kita shi annabi ne a makka kace shi ne to kina sane ya zo gidan ya fita ka shi ƙarar ce wallahi na mutu sun ma na yadda wala na yadda na yadda na yadda sun yi ina ya bi hanya sun yi na ya biyu da gudu ina tafi annabi wasa ne bai gansu ba ya dawo don tashi ni ba ba na musulunci ba musulunci ya ce me ake ya ake ya ake ya ake shi ma ya musulunta ya bi ma wani girman kai ba girman kai daga nan ne ya kama tafiya sun sallama yana kan raƙuman shi mai suna kasuwa suka salamun alara kibil kasuwa suna tafiya suna tafiya to bishara fara kaiwa garin madina to annabi fa ya taso tun rana kaza kuma ana jin kwana hudu zai zo nan to an ta jira to wani su ina akan dutse kwana uku sai sai jama'an garin madina suka bin kaman yi tsawo sosai misali sun zo tafiya misali shekaran jiya suna sa ranar za a zo aka oni ba a zo ba suka zo jiya aka oni ba a zo ba sai yau an zo an oni an oni an shirya tsari da tarba da yadda za a yi fare shi kuma a lokacin salman al-farisi radal anhu shi kuma yana can ya hau kan ya hau kan dabinuwa yana zazzago ‘ya'yan dabinan na wani kafiri a lokacin nan dan ƙari tsohon bai yahudi keke umar ta bin halabin kafiri dan kafira ke umar ta bin halabin salman al-farisi yana sama kuma dama shi abin da zai da shi garin madina ya bi manya man sai tsoho ne salman fa ba yaro bane tsoho ne an ce ya samu shara a lokacin ma na shawo 120 a lokacin na shawo 120 ya bi manya manyan fada fada masana addinin kirista ya bi sai bayan daya an wannan zai mutu cikin halifa na amma a duk duniya zan ba wanda ka samu mardi a wajen shi ka je kasa kaza ya je wajen wannan kasa shi ma wannan halifan ya mutu ya a ce ya je wajen kasa kaza daga nan hakan a ƙarshe aka ce to zai zamanin bayyanan annabi ka zamani yayi kuma a madina zai je kare shi fa taso zai zo madina a hanya yahudawa sun kama shi suka sayar da shi a matsayin bawa yin zo madina matsayin bawa yana aiki gidan umar bin halafin gidan umar bin halafin kawai sai ji jama'a na ta murna ana ta buɗa ana ta kiɗa da bandiri ta cika da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da murya muryoyi ke tashi dusun cakwalliya gaba ɗaya manya da yara maza da mata kowa ya caɓa ado ko sun taso ashe shi ma a can makka shi ma su haibu shi kuma ya bi annabi shi kuma a tajiri ne su haibu shi kuma sai taso zai biyo aka ga shi aka kamsa aka daure shi sai ya ce to na yadda ina da kuɗi a waje kaza a gidana dinari wajen dubu hamsin ku kwance ni kawai iyaka ku kyale ko tafi da annabi ku ku je na ba kuɗin ka ba mu iya suka ce suka ce sun yadda suka sake shi su kuma ya kamo ya biyo hanya shi kuma to shi tun da shi ga bai wata kwana ukun ba to shi iko Allah dai da ran zai zo shi ma a ranar ya zo annabi ya zo ana taucewa an shirya manya-manyan mutane duka an shirya su wajen ɓarayin mazaje daban ɓarayin mata manya masu aure daban ɓarayin 'yan mata ƙananan yara 'yan mata su kuma duka larabawa ne su kuma daban sun shirya fare su su da tijai surga sun tsufa ba za su iya wani waka sosai na basira na masu tsari ba an shirya fare ta ne ana so a faɗi kalmomi masu daɗi wanda annabi ya zo da ji daɗi an shirya fare ta su manya kowa sa babban rige shi wani mara babban riga ya sa harami din nan da zani da mayafi an ba su waje sun yi sahu sahu manyan sun yi sahu sahu kowanne suna buga zana suna Muhammad ya Rasulullah Muhammad ya Rasulullah Muhammad ya Rasulullah Muhammad ya Rasulullah Muhammad ya Rasulullah Muhammad ya Rasulullah Muhammad ya Rasulullah Muhammad ya Rasulullah Muhammad ya Rasulullah Muhammad ya Rasulullah Muhammad ya Rasulullah Muhammad ya Rasulullah Muhammad ya Rasulullah Muhammad ya Rasulullah Muhammad ya su kuma tsarin mata matan aure an shirya musu suna ɗala albadaru alaina من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دائي أيها المبعوث فينا جئت للأمر المدائي بئت الإشراق المدينة مرحبا يا خير دائي قال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دائي أيها المبعوث فينا جئت للأمر المدعي جئت لشراء المدينة مرحبا يا خير دائي طال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دائي أيها المبعوث المدعي بإذن الإشراق المدينة مرحبا يا خير دائي أنا تولى مريم أنا محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد أنا gaba ɗayan garin madina ta cika maza na Muhammadu ya Rasulullah mata suna wannan jerin an fahimta hutu hulu ba na fare ta kawai kowa ya taba ado an wanka a sa kaya farare duka yi nufa iri daya farani ranar yara kuma aka tace su akwai wanda aka tsane su yan mata ƙanana zuri'an banon najjar wato zuri'an gidan su salma salama salama mahaifiyar shaibatul hamd abdul mutallib to to mahaifiyar shi gidan su salama nan gidan haka su kuma suka familin gaba da aka tsamo yan yara ƙanana yan mata aka caɓa musu ado aka musu kayakin ado aka musu ado da kayakin zinare da gwalagwale da lu'ulu'u suka jeru suna wani rangaji kawai suna takama suna fareti suna nahanu banatun min bani najari ya habaza muhammadun min gari allah allah allah la ilaha illallah allah allah allah la ilaha illallah nahanu banatun min bani najari ya habaza محمد من جاري الله الله نحن بنات من بني نجار يا حبذا محمد الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله أن محمد محمد أنك محمد أنك محمد صلى الله عليه وسلم a wani rana madina ta cika da murna wasu na kuka don farin ciki wasu na murna wasu na shewa wasu na guda masu duka bandiri suna ta dukawa gagan gagan gagan gagan gagan gagan gagan gagan gagan gagan gagan gagan suna yabo ne ga annabi da shi kashi duka bandirin suna yabo ne ga annabi kowa ne su ya rasulullahi a zo gidana a zo gidana wani su ya rasulullahi gidana wani su ya rasulullahi gidana kowa ya zo yana cewa shi ma gidan shi gidan shi dai ga sauka gidan shi dai annabi cewa umman nawa ku kyale ta fa innaha ma'amuratu wannan kuma ba ma ne ba raƙuman nan nawa mafarganta nan Allah ya mata wahayi ta san ina zan sauka kyalata kawai a ba da hanya kawai tana ta tafi da tafiya daidai wajen mambari gidan annabi masallacin nan mambari inda ke zama daidai nan ta durƙusa gaba ɗaya haka tana durƙusawa akwai halin shine abu ayyub al'ansari wuf sai ɗauki kayan annabi ko sai gida da shi a gidan shi ne ke da ne a madina gaba ɗaya da ɗauki kayan kawai sai saman bai na kawai ajiye ana ta murna ana ta murna ya rasulullah barka da zuwa barka da zuwa marhaban bika ya rasulullah marhaban bika ya rasulullah assalatu wassalamu alayka ya rasulullah assalatu wassalamu alayka ya rasulullah masu murna na murna masu kuka na kuka masu suma na suma dan daɗi dan farin ciki annabi su a natsu a natsu kaya na fa ina kaya na aka ce wani ya dauka abu ayyuba al-ansari baban ayyuba sunan shi halin ne raddalan hal daga baya zai ce kanka na gidan na sulami ya dauka sai ce to in har haka ne ai nan madina ni ina da gida musamman da aka gina mu dan uwana tubbal awwal ya taso yana yaƙi ƙasashe yana yada addinin sunci addinin annabi ibrahim ya zo makka an ce shi na kasan makka ne nan za a haife ne ya wuce ya ita ba ya zo nan madina an ce shi nan ne zan hijira wanda kuma ba shi labarin shine babban malamin nan a cikin malaman zamanin shi shine shehu mas'ud shi ya ba shi wannan labarin da ya ba shi labarin ya ce in dai a nan ne annabi ƙarshen zamani zai rayu kuma a nan zai wafati kuma a nan za a binne shi to ni kuwa Allah da sai na mishi aiki sai gina gida fita ba yace ya bar gidan kawai waƙafi ne hadiya ga annabi yana da mutane a lokacin ayari wanda suke kan dawakai da raƙuma wajen mutum dubu sha biyar waɗanda suke ƙasa mutum dubu sha bakwai to a ciki ya ɗauki manyan mutane maza guda ɗari hudu ya so a nan madinan isa ka siyo bayi mata guda ɗari hudu ya yanta bayin matan ya haɗa su aure da wannan mazajen guda ɗari hudu kowane mutum ɗaya aka gina mishi gida a nan garin madina su ne auku da hazrat su ne auku da hazrat rigirigi to su ne fa shi ne shi ne shi jagoran tafiyan tubal awal sai ya rubuta wasiƙa yana mai cewa in annabi sallallahu ya zo a bashi wannan wasiƙan ku shaida ni na yi imani da shi yace shahidtu hujjatullahi alal alamin min mujizati fil mursalin sifili na daya shafi na ɗari biyu da hamsin da biyar yana cewa shahidtu ala ahmadin annahu nabiyyun min allahi bari'un nasami فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وبالأمي وجاهدت بالسيف أعداءه وفرد عن صدره كل غني له أمة سميت بالزبور وأمته فيه هي وأمته فيه خير الأمم ويأتي بعدهم رجل عظيم نبي لا يرشس في الحرم يسمى أحمدا ya laita anni u'amiru ba'ada mab'asihi bi ami yace shaitu ala ala ahmad annahu nabi min allah ba'dun nasami yace tubal awla ce hakika na shaida na tabbatar da cewa annabin nan wanda zai zo nan gaba annabi ahmad shine annabi sallama hakika shi annabi allah ne hakika shi annabi ne daga ubangiji mahalicin halittu fallawa mudda umri ila umrihi yace ya zo shaida tun yanzu na musulunta ya zuwa shida tun yanzu na musulunta da kuma raina zai tsawo ya zuwa lokacin rayuwar shi la kuntu waziran lahu wallahi da na kasance kaman wazirin shi wa bin ammi da na zamo kaman dan ammi shi da na aliyu dan abi dalibi dan kari da zan da ce zan tsawon rai in je lokacin shi to da na zamo kaman wazirin shi abubakar siddiq ko kamar dan ko kamar dan amishi sai na ali dan dan haddawa da zalam wajahatu bi sayfi ada'ahu wajahatu bi sayfi ada'ahu wallahi da na yaki makiyan shi takobi na wa faras da asarhi kullu gani da na yayin shi don yake bike irjin shi da na taimaka mishi lahu ummatun summiyat fi zaburi haqiqa na salama ya da al'umma an ambaci da cin zabura wa ummatu fihi al'umma na sallah a cikin zabura an su ne hum hayrul umami su ne fiyayyun al'ummatai a ga kuntum hayar ummatin urjan lin nas ce wa yati ba da murjalin azim bayan annaba su gaba daya to bayan su babban annabi zai zo mai girma nabiyyu lahi fil haram annabi ne baya rangwami game da haram bai ba da dama akan akan aikin haram yusamma ahmadan ana so shi annabi ahmad ya laita anni u'amiru ba'da ma basu bi ami ina ma da ce za a jarai na ko da rayu shekara daya bayan aiko shi ina ma tin tsaware ko a ce na ganshi na bi shi shekara daya ko mutu an sallama ya karanta da wannan ya rubuta takarda tubal awal ya kammala sai isa sam ya buga ya ba babba a wannan lokacin sai ga nan a kula da ita in ka in ka rufe shi alhamdulillah ka bashi in mutum ka ba gan shi ba ka ba wani kake shi halifan a lokacin haka aka kai zango bayan zango zango bayan zango an sa wannan wasiƙan a cikin ambulan sai a haƙa rami a tsakar gidan sai a samu tukunya irin kaskon nan sai a sa a ciki sai a rufe in ta tsufa a canza in ta tsufa a canza ran da annabi ya zo aka ce kashi na abu abu ayyuba ce to in haka ne ai in haka ne to ni ba koyi bane a nan garin Madina dan uwa na to wala wala ya baro fiqa ya ce a bani tana hannun wane ne abu ayyuba ce tana hannu na ne yace to je ka dauko ya dauko wasiqa aka bude annabi ya karanta wasiqan da ran da daga ran da aka rubuta zuwa ran da annabi ya zo ya karanta shekara dubu ɗaya daidai shekara dubu daidai shekara dubu daidai dan ɗari rigirigi to kaji kaɗan daga cikin abin da shafi isan hijira yadda lokaci kasa ɗinku ya ƙare kaɗan daga su hijira kenan da aka zauna wannan kisan hijira da aka zauna haka shi ne ka fara gina masallacin ƙuba masallacin da annabi ke cewa duk wanda ya nafi laraka a biyu a ciki za ba shi ladan ya umara daidai cikakkiya to da haka nan an gina an gina wannan to za ka fara shirin gina mishi gidan shi kuma muna sallama da gida da masallaci daga nan ne shekara ɗaya shekara biyu sai kuma aka je yakin badar aka gwamza musulunci suka musulmi suka yi nasara kamar yadda aka sani aka kashe kafirai manya manyan guda saba'in a cikin akwai abu jahil aka kuma ɗaura guda saba'in a cikin saba'in da aka ɗaure a cikin ɗaya da wasu da sun musulunta sun fashi kansu in sai na abbas sannan shekara mai zuwa a ƙara gwamza wajen yakin hudu na kuma shaidai sun kuma da yawa musulmai suka je aljanna suka shahada to haka nan dai tarihi ya zo to bai sai annabi ya zo a hankali ya kwanta can salman farisi ina kan dutse ya sa ina kan itace ya duro mai gidan shi yace ina za ka yace na dan ci gasa an yi an yi bakon annabi ya zo wannan kafirin ya mara salman farisi ya mare shi yace ina za ka je haka nan da ya koma ya hau sai da dare zai taso ya zo jan sallama ka ji ka ji ka ji tarihi na na bi manya manyan malamai na nasara tana shirya da zuwan ka har ma suka ce ka zo nan ka tare to duk ce to ga mi gida na ya hana ni zuwa ci sai sai ci to kaje kake yanka maka fansa a daga yanka maka fansa abin da nan na shuka da binan nan guda tushe dubu din nan wanda sune tushen da binan ajwa wannan har yanzu ana samu a garin Madina ajwa ita ce idan ka ci annabi ce in ka ci ajwa guda bakwai da safe to duk wani sammun mai san ba zai kama ka ba duk tsafin matsafi Allah zai kiyaye ka a jawa kwana bakwai bayan sallar su bayi in kuma ka je maka ka sayo ka zo da garin ku to shi kuma duk wanda ka ba a jawan nan ya ci shi kuma bai mutuwa sai ya je Madina wannan ajawa din dabino ne duk wanda ya so a can ya zo nan in ka ci kwara daya wallahi baka mutuwa sai ka je Madina to a ta ake samu to tarihan koko bayanan ba su kenan ba annabi ya shiga man sati uku ba ko hudu shine suka zuwa manya-manyan yahudawan garin madina suke zan su mishi tambaya akan tambayan zulkarnai ne da tambayan labaran annabi yusufu da labaran ashabul kahfi da sanadiyan zuwa shi ne su ba su yadda shi annabi ne ba shi annabi ne ya ba su nan labaran ya ba su labaran da kuma suka bi suka ƙibi ina ka koma kai mitin aka turo babban shi na Abdullahi bin Salam ita shi shi shi wadannan yanzu tambayoyi guda 1400 ya ma annabi wanda shekara biyu da ya wuce mun karatun su a nan da su awaya har yanzu karatun Abdullahi bin Salam to daga ba kai wannan almajirinku Usman Idris Fadariya salamu alaikum